الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيومنا أشرين دقيقة وتن ربيع الأول هجرة من زن الله صلى الله عليه وسلم alif da ɗari hudu da arba'in da biyar wanda ya daidai da shida ga watan tara miladiyan annabi isa alaihi salam dubu biyu da ashirin da uku insha allahu za mu ci gaba da karatunmu cikin darasin a tasawuful islami a littafin alhikam na ibnu ata'illahi sakandare wanda idan ba mu manta ba a darasin da ya gabata mun tsaya akan hikima na goma sha uku wanda yake cewa kaifa yushriku qalbun suwarul akwani muntabi'atun fi mir'atihi أم كيف يرحل إلى الله وهو مكبل بشهواته أم كيف يرجو أن يدخل حضرة الله وهو لم يتطهر من جنابة غفلاته أم كيف يرجو أن يفهم دقائق الأسرار وهو لم يتب من هفواته wanda mun fassara wannan hikima gwargwado da abinda wannan hikima take son ta nuna mana tana nuna mana tafiya zuwa ga Allah Ubangiji yana neman matakai guda uku matakin farko wato dole zuciya sai an cire dukkanin kwantsa da tsatsa na tunanin halittu a cikin wannan zuciya idan ba a cire kwantsa da tsatsa da sauran tunanin halittu ba to zuciya dole za ta makance inda har an cika ta da hotuna na halittu matakin farko shine mutum ya cire halittu a zuciyansa to daga nan zuciyansa zai yi haske na biyu kuma mutum ya yantu daga sha'awansa ma dama mutum bai yantu daga sha'awansa ba sha'awansa ya masa mari to ba zai iya shiga cikin hadaran Ubangiji ba kuma ba zai iya fahimtan abubuwan da Allah Ubangiji ya ɓoye cikin asiran hadaransa ba saboda haka mataki na biyu wato sai mutum ya samu wato asairu ilallahi zai yi masa ne ta hanyar ya tsarkaka daga rafkanuwa sannan kuma mutum in yana son ya fahimci asiran hadaran Allah sai mutum ya samu neman gafara daga hafawat ƙananan laifuka akwai ƙananan laifuka da muna ganin waɗannan ba laifuka ba ne to waɗannan kuma su ne alkaba'ir malamai da suka zo suna magana akan menene mafi girman laifi sai suka ce mafi girman laifi shine laifin da ka yi shi kana raina laifin kana ganin ba komai ba ne wannan laifin sabila da haka duk laifin da sabon allah ne to ka zo kana aikata shi zuciyanka baya jin cewa sabo kake yi to wannan a gurin Allah kabira ce ma'ana babban laifi ne to mutum ba zai samu shiga cikin hadaran ubangiji ba ma dama bai tufa daga kananan laifuka ba kuma mutum bai tsarkaka daga janaba na rafkanuwa ba kuma mutum bai cire hotunan halittu a cikin zuciyarsa ba a darsi na gaba zai zamanto hikima na goma sha hudu kenan alkaunu kulluhu zulmatun wa innama anarahu wujudul haqqi fihi ومن رأى الكون ولم يشهده قبله أو بعده فقد أعوزه وجود الأنوار وحجب عنه شموس المعارف بسهب الآثار آه الكون كله ظلمة غبا دaya halittu duhu ne gaba daya abin da yake cikin sama da kasa duka duhu ne wa inna ma anarahu zuhurul haqqi fihi bayyanan ubangiji a cikin waɗannan halittu shine ya haskaka su wa man ra'al kauna wanda ya ga halittu ya ga kaunu walam yashhaduhu fihi bai ga samuwan Allah a cikin su ba au indahu ko a gurinsu ba, au ƙablahu ko kafinsu ba, au ba'adahu ko bayansu ba, faƙad a awazahu wujudul anwar, haƙiƙa samun hasken ma'arifa ya gajiyar da shi ya masa nisa wa hujiba an hushumusul ma'arifi an rufe masa hasken rana na ma'arifa bisuhubil asar da girgije na halittu. Abinda wannan hikiman yake bayyana mana shine dukkanin halittu duhu ne dukansu. Allah Ubangiji ya ce mana Allahu nuru samawati wal ardi masalu nurihi kamishkatin fiha misbah al misbahu fi zujaja az zujajatu ka'annaha kawkabun durri Allah shine hasken sama da ƙasa to tunda an ce sama da ƙasa kaga ashe gaba ɗaya halittun duhu ne hasken su shine hasken Allah saboda haka duk abin da ka daga ido ka ganshi da ƙwayan idanka to hasken Allah shine ya bayyana wannan abu idan babu hasken Ubangiji to babu wannan abu ma'ana dukkanin halitta alama ne da yake nuna maka samuwan Allah duk abin da ka kalla a sama da ƙasa to samuwan Allah shi ya samar da wannan abin hasken Allah shi za ka fara gani kafin ka ga wannan abin to shi ne da ya ce alkaunu kulluhu zulmatun halittu gaba ɗayansu duhu ne wa inna ma anarahu wujudul haqqi fihi abin da ya haskaka halittu suke motsi suke da rayuka ake ganin su shine samuwan Allah a cikinsu shine ya ce wa marra alkauna wanda ya ga halitta ma'ana ya ga halittu ya iya kallon rana da wata da sama da ƙasa da gabar da yamma amma walam ya shahadu fihi bai yi shuhudin ubangiji bai ga ubangiji kafin samuwan wannan abin ba fihi a cikin wannan abin ba au indahu ko a gunda wannan abun yake ba au qablahu ko kafin wannan abin ba au ba'dahu ko bayansa faqad a'awazahu wujudul anwar kaga abin da zai fassara mana wannan shine fadin Allah huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim shine na farkon da bayi da farko duk abin da ka ganshi a farko to Allah ne a farkon wannan abu wal akhir shine karshe duk abin da aka ƙure aka je ƙarshe dungu to Allah shi ne ƙarshen wannan abu zahiru duk abin da ka gan shi a fili ko da rana ne to Allah ya fi ranan bayyana Allah shi ne bayyana walbatinu kuma duk abin da ka gan shi a ɓoye saboda rashin sani da rashin idraki to Allah ya fi wannan abun ɓuya to ta wannan ayan za mu hangi abin da wannan wato hikima take so ta bayyana mana ta ɗauko saƙo ne da yake dunkule a cikin wannan aya ba wani abu ba ne da yake cikin maganganun da har hankali ba zai iya ɗauka ba nan da ya ce walam ya shahadhu qablahu akwai abin da sufaye suke ce masa ashuhud ashuhud shine ma'ana ka hadarto da ubangiji cikin duk abin da ka gani na ga rana to wannan ranan da na gani hasken ranan nan hasken Allah ne idan babu hasken Allah to wannan ranan ba zai yi haske ba na ga wata to wannan hasken hasken Allah ne na ga duniya to wannan duniyan bayyanan Allah ne a'a lahira ma da ban je ta ba duka ita ma cikin ɓuyan Allah ne saboda haka wato wannan hikima yana son ya nuna mana ka zauna tsakanin abu guda biyu shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi dangane da al-ihsan an ta'budallaha ka annaka tarahu ka bauta ma Allah kaman kana ganin sa ma'ana bi shuhudi kenan fa in lam takun tarahu idan baka ganin sa fa innahu yaraka to kaji yana ganin ka bil muraqaba idan ka samu muraqaba shine duk motsin ka kana jin cewa akwai mai ganin ka akwai mai jin ka akwai wanda zai maka hisabi akwai mai rubuta ayyukan ka wannan shine muraqaba shi kuma shuhudi ko da ka shiga ɗaki ka rufe to in ka kalli bangon ɗakin ka ka kalli ƙoyin ɗakin ka ka kalli wundon ɗakin ka to duka suna nuna maka alama ne na samuwan Allah subhanahu wataala Allah Ubangiji ya faɗa a cikin ayan Alƙur'ani sanurihim ayatina fil afaki wa fi anfusihim hatta ya tabayyana lahum annahu alhaq za mu nuna musu ayoyinmu a cikin sararin samaniya da makashin kansu da kansu a wani ayan Allah ya ce wa fi anfusikum afala tubsirun ku kalli kanku kanku ma zai ba ku labarin akwai samuwan Allah saboda haka idan arufi ya ce yana maka magana akan ma'arifa to yana ce maka babu komai ne sai Allah ba yana maka maganan komai Allah bane ba haka bane a'a babu komai ne sai Allah sabila da kowane abu idan an dangana shi da samuwan Allah babu ne shi kowane irin samuwa to samuwan Allah ne ya samar da abun kuma wannan abun ainihinsa babu ne kuma zai koma babunsa kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika zuljalali wal ikram saboda haka kar rashin sanin Allah ya sa kana rafkana ga ubangiji kana nisanta zuciyanka ga barin ubangiji duk abin da zaka gani a farfajiyar duniya dukkan alamomi ne wanda suke nuni zuwa ga ubangiji dukkan su tajalliyatu ne na ubangiji kowane irin sifa ka ganka a ciki na jarrabawa ko na ni'ima ko na kabdu ko na basto dukkan su sifofi ne na ubangiji da yayi tajalli siffan da yake so yayi tajalli idan kuma an ce tajalli shi ma akwai abin da yake nufi idan an ce tajalli shi ne bayyanan wani abu akwai wasu matakai guda uku da sufaye suke ce musu at-takhalli wat-tahalli wat-tajalli at-takhalli shine wofanta lokacin da kake riyaba kake ba ma zuciyanka ash-shuhnatul imaniyya kake caji ma zuciyanka kake zikiri kake keɓanta to a lokacin kaman ka wato waya ne da yayi low aka jona shi da wuta electric yana ba shi fawa riyadan da kake yi kana bautan Allah a keɓance kai kaɗanka wanda ibnu afa a baya ya ce mana fa'al qalba mislu uzlatin ko mana fa'al qalbal insani mislu uzlatin yadkulu biha maidana fikratin yana komawa ne zuwa ga mutum ya samu at-takhalli at-takhalli shine mutum yayi caji ma zuciyansa at-tahalli kuma shine mutum yayi ado da abubuwan da Allah ubangiji yake ba wa bayansa na daga cikin wato sifofin da yake ara musu shine at-tahalli shine abinda Sheikh Abdul Qadir Jilani a cikin Asrul Asrar fi ma yahtaju ilayhi al-abrar yake cewa shi waliyi shine man shi waliyi shine wanda sifofinsa ta bashariya ta yi idmi hilali sai yayi ado da sifofi na ilahiya ma'ana sifofi na ilahiya ba wai ana nufin ya zama Allah ba shi a'a ana nufin shi din ya zama yana ji da jin Allah yana gani da ganin Allah yana tafiya da ikon Ubangiji yana karɓa da karɓan Ubangiji kamar yadda muka ga Allah Ubangiji ya faɗa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Badar lokacin da yayi jifa Allah ya ce wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah rama kaga a lokacin Annabi Muhammadu ne yayi jifa amma Allah sai ya ce shi yayi jifa to kaga wannan aiki ne na manzon Allah Allah Ubangiji yayi tajalli cikin wannan aikin aikin sai ya zamanto Allah ne yayi aikin to wannan shi ake nufi da tajalli to ana son duk abin da zaka gani a duniya da sararin sama da ƙasa suna zamantowa ayoyin da suke tunatar da kai ubangiji fi kulli shay'in ayatun tadullu ala annahu wahidun duk abin da ka gani to alama ne da yake nuna maka akwai Allah akwai Allah akwai Allah saboda haka akwai wani kissa na wata mata da wani mutum ya neme ta da zina ta ce masa mu je na yarda dan yi zina da kai amma ina son mu je gurin da ba wanda yake ganin mu babu wanda yake ganin mu kuma ba wanda zai gan mu yace mu je ina da gurin da na tanadar shikenan suka tafi suka tafi har suka iso daki da suka iso daki ya rufe kofa ya rufe wunduna sai ce to yanzu shikenan ba wanda yake ganin mu tace a'a akwai wanda yake ganin mu ai na ce maka mu zo gurin da babu wanda zai gan mu ne cewa yake ganin mu yace tace ni ina ganin ka kai ma kana gani na wannan ɗakin gaba ɗayansa shi ma yana kallon mu sannan kuma Allah ubangiji yana ganin mu amma dai saukin da zan baka shine ka kai mu gurin da Allah ba zai gamu ba to wannan maganan sai ya taba zuciyansa sai ya zamo dalilin farkar da shi daga bacci na rafkanuwa da kuma fuskantar wannan sabon Allah idan dai har a ko'ina kana jin cewa Allah Ubangiji yana ganinka ma'ana bil muraqaba to lallai kana cikin kana tunanin cewa kana cikin ma'iyya da Ubangiji to lallai lallai zaka zamanto cikin yakhza rafkana ba zai kama zuciyanka ya lulluɓe zuciyanka ya zamanto kana ta aikata aiki ba tare da kana tunani zuwa ga haɗuwa da Allah subhanahu wa ta'ala ba ka tuna da cewa duk abin da ka aikata Allah yana kallon ka kuma Allah ya turo mala'ikun da za su rubuta wa inna alaikum la hafizin kiraman katibin akwai mala'iku guda biyu na kiru da munkar duk abin da ka aikata suna rubutawa idan ka aikata abu mai kyau saboda son da Allah yake maka sai Allah ubangiji ya ce su rubuta maka lada goma ka aikata abu guda ɗaya sai Allah ya ce a rubuta maka lada goma man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha idan ka aikata mummuna saboda tausayin da Allah yake maka Allah sai ya ja zango sai an baka awa shida ana jiran ka tuba idan baka tuba ba sai a rubuta idan kuma ka tuba sai a baka ladan tuba ka duba soyayya irin na ubangiji ma yuridu Allahu menene ma yaf'alu Allahu bi azabikum in shakartum wa amantum in kun gode ma Allah kun yi imani babu abin da Allah zai yi cikin ya azabtar da ku Allah mai rahma ne mai jin kai ne shi ne aka ce azaba ya tabbata ga wanda kwaya ɗaiɗai ɗinsa suka rinjayi kwaya goma gomansa ma'ana an ce in ka aikata ne ce guda ɗaya za a baka lada goma in ka aikata zunubi kwaya ɗaya za a baka laifi ɗaya kaga sai ka aikata zunubi guda goma zai yi daidai da kyakkyawa kwaya ɗaya da ka rubuta to kaga sai ka duba fa amma man saqulat mawazinuhu wani irin asara ne dai sa a rana ka aikata munana guda ɗari wanda yake daidai da su shine kyawawa guda goma wani asara ne zai sa kuma munanan ka su rinjayi kyawawanka wannan sai dai kuma idan mutum ya samu kansa cikin jarrabawa kuma kowa ma bai fi karfin haka ba amma duk lokacin da mutum ya same shi cikin hama'il na zunubi duk lokacin da mutum ya same shi cikin huwatu hawan nafsi to ya gaggauta farkawa da tuna cewa Allah ubangiji yana jiransa shi Allah dakon ka da yake yi kana tasowa kana tafiya Allah zai zo da sauri da sauri man atani yamshi ataituhu harwalatin man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi zira'an idan ka zo ma Allah kana tafiya kaman kana tsoro sai kaga shi kuma yazo yana maraba da kai da sauri da sauri da sauri da sauri almaji'u anan ba ana nufin almaji'u bi ma'anar intiqal bane duk da ba tauhidi muke karantawa ba muna karanta hikam ne amma almaji'u anan ba ana nufin al'intikal Allah ya taso yana tafiya bane a'a ana maka bayani ne ta wato ta kamanta yanda Allah ubangiji yake marabtan bawan da ya samu kansa a cikin aikata sabo ko kuma bawan da yake neman haduwa da Allah subhanahu wata'ala ibn ata ya ce wa man ra'al kauna wanda ya ga halittu walam yashhadhu fihi bai ga samuwan Allah a cikin halittu ba au indahu bai ga samuwan Allah tare da halittu ba au qablahu bai ga samuwan Allah kafin halittu ba au ba'dahu bai ga samuwan Allah bayan halittu ba faqad a'awazahu wujudul anwar wannan haske ya kubuce masa wa hujiba wa hujibat anhu shumusul ma'arif an rufe masa rana na ma'arifa sai ya ya suranta yayi tashbihin hasken ma'arifa nan tashbihi mai kenan isti'ara mai kenan isti'ara tasrihiyya sai Allah sai aka kawo maka sifa na mushabbahun bihi shine aka ce maka hasken rana hujiba anhu shumusul ma'arif an rufe mishi hasken ma'arifa bi suhubil asar da girgije na al'asar gurabe sai aka saka maka shi ma'arifa kaman hasken rana ne shi kuma halittu da da su rufe idanka ga barin ganin Allah wannan kuma kaman girgije ne da ya rufe sama saboda haka Allah ubangiji ya kara mana hasken ilimi da ma'arifa al-hikmatul kamisa kamisati ashara mimma yadulluka ala wujudi kahrihi subhana an hajabaka bima laysa bimawjudin ma Allahu akbar daga abin da zai nuna maka kahariyan ubangiji buwayan ubangiji da ikonsa da ƙarfinsa da yanda ya zamo alqahir an hajabaka bima laisa bi mawjudin ma'ahu sai yayi maka hijabi ya rufe ka da abin da baya sami tare da shi a nutsu sosai don a fahimci wannan hikima yana daga cikin abin da zai nuna maka sifan Allah na alƙahar idan an ce alƙahar shine mai ƙarfin ikon da ƙarfin ikonsa dai tilasta kowa ba wani ne mulkin da ya fi ƙahariyar ubangiji ba wani ɗagutun da ya fi ƙahariyar ubangiji ba wani abin da ya fi ƙahariyar Ubangiji babu shi. To, sabila da Allah ya nuna maka shi alƙaharu ne ya fi ƙarfin kowa, sai ya yi maka hijabi da abin da wannan abin ba a tare da shi yake ba. Yanzu idan ka kalli ko ina za ka na ganin bishiyoyi in ka kalli sama sai ka ga rana ka ga wata ka ga sama. Saman ba yana tare da Allah ba ne, sama daban Allah daban, sama muhdasi ne fararre. Allah shi kuma mawjudun ne laisa li awwaliyatihi ibtida'un wala li akhiriyatihi inqida'un jalla an tashbihi wat tamsili wa an makanin yastaqirru fihi li'annahu kana wala makanu fil azali lam yahwihi zaman idan ka shige sama sai a ce maka al'arshu al'arshu ba tare da Allah yake ba Allah ubangiji inna Allah khalaqa al'arsha ijlalan li qudratihi inji sayyidina Ali Allah ya halicci al'arshi dan nuna ikonsa ne ba dan ya zauna a al'arshu ba al'arshi bai isa ya dauki ubangiji ba idan ka kalli ƙasa sai ka ga shimfiɗin ƙasa a ƙasa da ƙasa ga wani shimfiɗin a ƙasa ko ina ka duba sai ka ga abubuwa sun lullube ka sai ka ce to ina Allah yake to buwayan Allah kenan cewa da kai ina Allah yake rashin sanin Allah ne shi ne ya sa saboda ƙahariyansa sai ya rufe ka da abin da ba ya samu tare da shi dukkanin halittu ba tare ba a cikin Allah suke ba ko ko Allah ba a cikinsu yake ba shi yasa tauhidin ahlus sunnati wal jama'a suna cewa Allahu mawjudun bila makan wa la yakulu minhu makan Allah yana same amma ba tare da waje ba babu a gurin da Allah yake amma kuma babu gurin da ya wofanta gabarin Allah akwai samuwan Allah a nan yanda nake akwai samuwan Allah a sama akwai samuwan Allah a ƙasa akwai samuwan Allah a gabar akwai samuwan Allah a yamma akwai samuwan Allah ko ina da akwai samuwan Allah ma'ana Allah ya wuce wanda za a masa tahayizi a ce yana can wani waje ne yana gefe guda a'a da sama da ƙasa gaba ɗaya ba su fi damƙa ba su kai damƙan ubangiji ba gaba ɗayansu saboda haka babu yadda za a yi Allah ya dawo cikinsu kuma ya yi tasalluli ya ɓuya a can sama ko ya ɓuya cikin ƙasa Allah samamme ne ba tare da komai ba amma kuma babu komai da ya wofanta gaban samuwan Allah subhanahu wa ta'ala to abin da yake nuni maka akan kahariyan ubangiji an hajabaka bima laisa bi mawjudin ma'ahu a ya lullube ka da abin da baya ba a tare da shi yake ba shine abin da Allah Ubangiji yake faɗi a wani aya kullu shay'in halikun illa wajha komai zai ƙare komai zai mutu zatin Allah da samuwan Allah shine abin da yake da wanzuwa hayyun qabla kulli hayyin wa hayyun ba'da kulli hayyin wa hayyun lam yarisil hayata min hayyin rayayye kafin kowane rayayye rayayye bayan kowane rayayye rayayyen da bai gaji rayuwa a gurin wani rayayye ba shine Allah subhanahu wa ta'ala wannan hadisi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da yake cewa mafi gaskiyan kalman waka da aka faɗa asdaqu kalimatin qala hashair mafi gaskiyan kalman da aka samu wani mawaki ya faɗa shine kalmar labidu da ya ce ala kullu shay'in ma khala Allah batilu duk abin da ba Allah ba to babu ne ƙarya ne wannan abun kofi ne wannan abun ashbah ne ba haqa'is bane ma'ana ashbah kurwa ne kawai wanda baya da hakika kuma baya da tabbas kafin mu zo duniya da akwai wanda suka zo duniya yau babu su a duniya sun kare sai labarin su kuma bayan mu ma mun shuɗe wasu da su zo da a yi ta zuwa a yi ta zuwa har zuwa lokacin da Allah Ubangiji ya ga dama sai ya dakatar da kowa saboda haka mu ɗin nan wasu abu ne da Allah Ubangiji ya halitta wanda muna da lokaci muna da ajali muna da wa'adi kuma ba iya mu kaɗai ba ne akwai abin da ba mu ganin su da ido su suna ganin mu kaman aljanu akwai abin da idan muka gan su hankalinmu ba zai gane ba kaman mala'iku akwai abin da ya fi yanzu tauraro ɗaya in ya faɗo sai ya rufe duniya gabaki ɗaya tauraro ɗaya in ya faɗo sai ya rufe duniya ga baki ɗaya akwai tauraron da girman sa yafi girman duniya yawan ruwa yafi yawan farfajiyan ƙasa amma Allah ubangiji sai kawo ɗan adam ya bashi iko ya bashi hankali ya bashi ilimi ya bashi kaza ya bashi kaza ya bashi kaza wannan duka ababin karrama ɗan adam ne amma ɗan adam yana daga cikin mafi kashin halittun Allah a farfajiyan duniya ma amma Allah ya karrama shi da walakar karramna bani adama wa hamallahum fil barri wal bahri wa razaqnahum min at-tayyibati wa faddalnahum ala kaseerin mimman khalaqna tafdila shashin arufai suna cewa abal muhaqqiquna an yashhadu ghayra Allah masana al muhaqqiqun ma'ana waɗanda suka samu ilimin gaskiya da gaskiya su ba su ganin komai idan ba Allah ba an yashhadu ghayra Allah in aka ce ashuhudu shine ma'ana shuhudin hasken ubangiji idan an ce ashuhud waɗannan rumus ɗin da waɗannan isharat ɗin yana da kyau mu koma akwai wani karatun da na yi shi taskan sufanci a ciki na yi ta'arifin rumuz da isharat da marmuzat na sufaye wanda suke ishara da su kaman a ce wannan shuhudi ko a ce murakaba ko a ce tajalli ko a ce hali ko a ce gaiba ko a ce da'irul kudusi da sauransu duka mun yi bayani akan waɗannan wasu karatuttukan mu sai da haka su al muhaqqiqun masana Allah ba abin da suke gani idan ba Allah ba su ba su ganin komai idan ba Allah ba duk abin da suka gani kawai da su ji cewa wannan alama ne na samuwan Allah subhanahu wata'ala inna fi kulli shay'in ayatun tadullu ala annahu wahid shine abin da ibnu taymiya ya faɗa da ya kawo kissan bayani akan ahwal na arufai sai ya ce yanzu kaman idan sufaye suka yi amfani da kalman arru'yatu ko ash-shuhudu in suka ce ra'aytullah na ga Allah to in suka ce ra'aytullah abinda suke nufi shine ru'yatul qulubi bi tahqiqil iqan kaman yadda aka tambayi Ja'far ibn Muhammad ibn Sadiq aka ce hal ra'ayta Allah hina abatahu yace na'am ra'aytullah innama hiya ru'yatul qulubi bi tahqiqil iqan eh na ga Allah amma ba gani ne da kwayan ido ba zuciya ne zai na ganin haske da kuma tabbaci na yaƙini wannan kuma dukkan mukashafa ne da Allah ubangiji yake yi ma waliyai kuma kowa ya san cewa matsayi na bayin Allah mataki mataki ne wasu sun fi wasu wasu sun fi wasu saboda haka abin da baka sani ba karka musanta ka roki Allah ya sanar da kai idan ka sani ina ganin ba za ka iya musantawa ba na'am الحكمة السادسة عشرة كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو أزهر كل شيء كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي ظهر بكل شيء كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي ظهر في كل شيء كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي ظهر لكل شيء كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الظاهر قبل وجود كل شيء كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو أظهر من كل شيء كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الواحد الذي ليس معه شيء كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو أقرب إليك من كل شيء كيف يتصور أن يحجبه شيء ولولاه ما كان وجود كل شيء يا عجبا كيف يظهر الوجود في العدم أم كيف يبقى الحادث مع من له صفة الكذب الله أكبر كما من له وصف الكذب nan gaba ɗaya hanyar ne an naɗe shi a cikin kalmomi wanda wannan kalmomin sai a yi mujalladat da yawa sai a yi mujalladat da yawa wanda baya gane abin da ake faɗa a nan wajen zuciyar shi baya rayuwa ne amma duk wanda zuciyar shi yake rayuwa zai na gane abin da ake faɗa a nan wajen shine abin da buya zai aba zidil bastami yake cewa lau arafa almuluku ma zukna la khasamuna alaihi da sarakuna sun san dadin da muke ji cikin ma'rifa da sanin Allah da sun bar maganan mulki sun zo suna kokowa da mu suna son su dandana irin abubuwan da muke dandana to nan magana ne aka yi dangane da mataki mataki na kowa irin hijabin da ya rufe shi kowa yana bayan hijabi ne isa zuwa ga haƙiƙanin samuwan da haƙiƙanin Allah wannan sai annabi Muhammadu ainur rahmatin rabbaniya amma baya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to kowace waliyai suna tafiya ne a makamatu da darajatu da manazil kowa akwai a gurin da aka ajiye shi wasu da aka samu suna kan kutubaniya ce wasu suna cikin abdalu ne wasu suna cikin nujaba'u ne wasu suna cikin autadu ne wasu suna cikin agwasu ne wasu suna cikin kaza wanda duk waɗannan sunayen idan ma wani ya zo ya musanta ya ce bai gane ba duk da ba muna bayani bane a bangaren da muke so mu ganar da wani muna bayani ne a bangaren wanda suke cikin da'ira amma wani ya ce bai gane ba malamai sun daɗe da yin bayani akan waɗannan abubuwa yanzu misali al-abdal idan muka ɗauki lisanul arab kalman abdal a lisanul arab ya kawo hadisin da aka rawaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-abdal su guda arba'in ne Allah iyaka arba'in ya halitta a duniya guda goma an watsa su a duniya guda talatin kuma gaba ɗayansu a ƙasan sham Allah Ubangiji ya halicce su abdal ɗin idan wannan ya mutu ne sai Allah ya tada wani in wannan ya mutu Allah ya tada wani in wannan ya mutu Allah ya tada wani milisanul arab ya kawo abdal suna ne da sufai suna amfani da shi amma suna ne wanda daga daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al abdal ma'ana wato matsayi ne da ake samun badil in wane ya tafi sai a samu badilinsa in wane ya tafi sai a samu badilinsa in wane ya tafi sai a samu badilinsa Sheikh Abdul Qadir Jilani ya yi bayani akan matsayin autad mu duba cikin littattafan Sheikh Abdul Qadir Jilani musamman Asirul Asrar littafi na kusa kusa Ibn Taymiyyah ya yi bayani cikin Majmu'ur Rasail wal Masail ya kawo an tambaye shi akan kutubi an tambaye shi akan gausi an tambaye shi akan katimul auliya'i an tambaye shi akan rijalul gaibi duka ya babba da amsa akai saboda haka ba a cewa idan baka san abu ba to karka karka shagalta da inkarinsa karka shagalta da inkarinsa kaifa yutasawwaru an yahjibahu shay ya za a yi wani abu ya zama yayi hijabi ma Allah ya rufe Allah wa huwa allazi azhara kulli shay bayan shi ya bayyana komai kaga babu yanda za a yi wani abu ya boye shi kaifa yutasawwaru an yahjibahu shay wa huwa allazi zahara bi kulli shay ya za a yi wani abu ya boye Allah bayan shi ne ya bayyana tare da komai ma'ana duk abin da ka gani a duniya hasken Allah shi ya bayyana shi Allahu nuru samawati wal ardi kaifa yatasawwaru an yahjiba shay wa huwa alladhi zahara fi kulli shay ya za a yi wani abu ya boye Allah bayan Allah ubangiji ya bayyana cikin komai سنريهم آياتنا في الآفاق سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق كيف يتصور أن يجبه شيء وهو الذي ظهر لكل شيء ya za a yi wani abu ya buya ga Allah ma'ana ya rufe Allah ya hijabi ma Allah bayan Allah shine ya bayyana ma komai kaifa yutasawwaru ma'ana bayyanan Allah shine ya samar da komai ko kaifa yutasawwaru an yajiba shay wa huwa zahiru qabla wujudi kulli shay ya za a yi wani abu ya hijabi ma Allah ya rufe Allah bayan shine bayyananne kafin samun komai kaifa yutasawwaru an yajiba shay wa huwa azharu min kulli shay ya za a yi wani abu ya rufe Allah shine yafi komai bayyana kuma kaifa yutasawwaru an yajibahu shay'un wa huwa al-wahidu alladhi laysa ma'ahu shay ya za a yi wani abu ya rufe Allah bayan shine makadaicin da ba abin da yake tare da shi kaifa yutasawwaru an yajibahu shay'un wa huwa aqrabu ilayka min kulli shay ya za a yi wani abu ya yi hijabi ya rufe Allah bayan shine yafi kusa da kai daga kan komai wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid kenan kaifa yutasawwaru an yahjibahu shay'un wa lawlahu ma kana wujudu kulli shay ya za a yi wani abu ya hijabi ya rufe Allah bayan ba dan shi ba da ba a samu komai ba ya ajaban yace abin mamaki kaifa yazharul wujudu fil adam ya ya samuwa zai bayyana cikin babu am kaifa yasbutu al hadisu ma'a man lahu wasful qidam ko ta yaya fararre zai tabbata da wanda yake da siffan alƙidamu gabatuwa wanda farkonsa bayi da farko wannan hikima ne wanda take kunshe da gwalagwalan ma'anoni wanda wasu ma'anonin ba za su sharhantu akan harce ba sai dai wanda Allah Ubangiji ya fake ke fahimtar da shi bayanai din ya fahimta ta cikin ibarorin da ake karantawa muna fatan Allah Ubangiji ya yarda da mu Allah ya kara mana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara mana hasken ma'arifa Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad الذي لا وجود إلا وجوده ولا نور إلا نوره ولا مدد إلا مدده وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله فسبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته